بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, ‘Yan uwa masu albarka barka mu da sake saduwa wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 23 ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin ashirin da hudu ga watan Mayu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu. Wannan kuma insha Allah shi ne darasi na arba'in da bakwai cikin jiran darussa daga littafin Ishratun Nisa'i wallafar al'imamu al-Hafiz Abu Abdurrahman Nasa'i rahmatullahi alaihi. wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan littafi na shi wanda asalin shi wani sashe ne daga littafin shi babba wato asnanul kubra ya ware shi ne musamman don bayani akan halin zamantakewa da kuma abin da musulunci ya koyar game da yadda kamata a rayu da iyali Allah ya saka mashi da alkhairi za mu tashi kai tsaye inda malai yake cewa babul fadl الفضل في نفقة المرأة على زوجها وذكر الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه babin da ke bayani akan falalar da ke cikin ciyar da iyali da mutum yana da iyali matan aure yana ciyar da su to babu shakka akwai falala akwai lada da yake samu nafaqatul mar'ati afwan nafaqatul mar'ati ala zawjiha mace ta taimaka wa mijinta ta mai Uh, ta goma shi ko ta bashi kyauta ko zakka ko sadaka ko ta taya shi ciyar da gidan idan tana da wadata wannan yana da falala mai girma قال أخبرنا حناد بن السري قال ومحمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أمر بن الحارث ابن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وأن إسنادي تهنيا مالا حناد ابن السري ابن مصعب الدارمي babban malamin nan daga cikin malaman sunna wanda malamin su imam muslim ne da kuma al'aimatul arba'a abu dawud da tirmidhi da nasai da ibn majah imam bukhari ya fitar da hadisin shi amma cikin khalqu af'alil ibad ya rasu a shekara ta ɗari biyu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya gwama shi ya ce Muhammad ibn al-Ala wato Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Hamadani shi kuma yana da hadisi a cikin al-kutubu sita kulliya wal lafzu lahu Imam an-Nasa'i yace lafazin da zan kawo anan shine lafazin wannan malami na biyu Muhammad dan Ala qala suka ce su biyun haddathana Abu Muawiya Abu Muawiya tad-Darir ya ba mu hadisi qala yace حدثنا الأعمش مالا سليمان بن مهران الأعمش أبا حديثي عن شقيق دق شقيق ابن سلمة أبو وائل ونم مخضرمي دنا عن أمر بن الحارث ابن المستلق دق أمر بن الحارث بن المستلق عن ابن أخي زينب دق وان دن جدن دن وان زينب امرأة عبد الله رابوا أنبتا أن ماتر عبد الله دن دن مسعود عن زينب امرأة عبد الله daga Zainabu matar Malam Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu qalat tace khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi mana ainihin jawabi ya mana huduba sai yace mana ya ma'asharan nisa ya ku mata tasaddaqana wallahi ku dosa sadaka walau min huliyi kunna ko da ku za ku dinga sadakan nan ne da kayan kwalliyanku sarƙa da ɗan kunna da zobe da wane ne da wane ne fa inna kunna domin ku nan ya ku mata aksara ahlul jahannama yawmal qiyama wallahi an gwada mun ku kuna da yawa kun fi kowa yawa a jahannama qalat sai ta ce wa kana abdullahi rajulan khafifa zatil yadi mijina abdullahi ya kasance mutum ne wanda yake da karancin abun hannu talaka ne fa qultu lah sai na ce mishi salli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka tambaya mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayujzi'u anni min as-sadaqati nafaqatu ala zawji wa aitamin fi hajri shin in na ba mijina sadaka da shi da wasu marayu da ke gidana ƴaƴan mijina shin wannan sadaka ta yi qalat tace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi almahabatu saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mishi kwarjini ba kowa ke iya masa tambaya ba fa qala sai shi sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yace la bal salihi anti a a ke da kike da mas'ala ki je ki tambaya da kanki kan jin tambayo ki zo kina ganin kamar naji na canza tambayar ne yadda za ta za ta favorin dina qalat tace fantalaqtu sai na tashi na tafi fantahaitu ila albabi sai na tike zuwa ga kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza ala albabi imra'atun min al-ansari ina zuwa na tadda wata mata daga cikin matan mutanen Madina yuqalu laha Zainabu ita ma sunanta Zainabu sunan mu daya wata takwarata hajatuha hajati ita ma ta zo da irin bukata ta tambaya take wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani abu makamancin nawa fa kharaja alaina bilal sai ga sidna bilal ya fito radiyallahu anhu fa qulna lah sai muka ce masa sallana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama atujzi wa anna min as-sadaqati nafaqatu ala azwajina wa aitamin fi hujurina ya ya kake gani shin ya halasta mana gare mu za mu iya mai sadaka wa mijinmu da marayun gidanmu qalat tace fadakhala alaihi bilalun faqala lahu alal babi zainabu sai bilalu ya shiga yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah zainabu na waje tana jiranka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu zayanibi wacce daga cikin zainabobin qala yace zainabu imra'atu abdullah Zainabu matar Abdullahi wa Zainabu da kuma Zainabu imra'atun min al-ansari da kuma wata Zainabun ba ansariya tas'alanika anin nafaqati ala azwajihima suna tambayar ka game da maganar su ba da kyauta ko su ciyar da mazajen su wa aitamin fi hujurihima da kuma wasu marayu da ke karkashin su yujzi'u dhalika anhuma min as-sadaqati shin wannan sadaka karbabbiya ce فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi yace alayhi salatu wassalam lahuma ajrani ai ma ladan su guda biyu ne ajrul qarabati wa ajrus sadaqati suna da ladan zumunci kusanci ga kuma ladan sadaka din da haka babban lada ne ma ki ciyar da mijinki ko marayin shi ko makusantan shi ki taimaka musu wannan hadisi hadisi ne tabbatacce wannan riwaya Imam Muslim ya ruwaito ta a cikin ainihin wato asari dinsa tana dauke da fiqhu mabambanci mabambanta masu yawa farko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi mata wa'azi kuma yakan keɓance su da wa'azi na musamman idan bukata ta kama ya ba su rana ta musamman da yake musu wa'azi sannan a ranar sallar idi yakan je kusa da su ya musu wa'azi na musamman aka ce saboda watakila ba a jiwa daga inda yake wa maza ba a jiwa don ba zamani na loudspeaker da amsa kuwa ba wallahu alam da haka babu laifi ware mata a yi musu wa'azi na musamman da ya shafe su sannan kuma a gaya musu lahira a koya musu karatu game da abin da zai amfane su a lahira kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu magana akan wato al'amarin shiga wuta da cewa kuma sun fi yawa a wuta a wata riwaya wata mata ta tambaye shi me yasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda kuna butulcewa mazajenku ko da mijinki yana miki alkhairi tsawon rayuwa fatana kika ga wani abu da gare shi wanda baki gani baki bai kyauta ba sai ki ce kawai sai ki fara faɗan munanan maganganu kina cewa kaza da kaza da kaza to wannan butulcin shine yake kai mata wuta Allah ka tsare mu sannan gaba ta gaba tana nuni zuwa ga babu laifi ka ga mutum wato bai da wadata amma mata shi kuma attajira shi ba sabon abu bane a talaka ya auri mai kuɗi mai kuɗi ya auri talaka ba wani abu bane sabo gashi ta ce ya kasance rajulan ne khafifa zatil yadi wanda bai da komai ta kuma tana da kuɗi har tana zakka tana sadaka tana ci da marayu da haka babu laifi idan an samu irin haka ba wani abu bane sabo karki mishi wulakanci ko kin nawa ke kin ke kin zama wata ba dama ne saboda wai kina da kuɗi sannan ainihin wato mata suna iya fita su je makaranta su je su je su yi tambaya su yi fatawa gashi nan ta fita ta je ta yi tambaya sannan da za ta fitan ba mu ji an ce sai ta ce to ka bani izini ba saboda ya ce mata da yi ki je ki tambaya da kan kito wannan yana mazaunin izini kenan sannan babu laifi mace ta magana da mutumin da ba muharramin ta ba maganar da babu wani laifi a cikin ta babu wani shuba kamar da suka magana da Bilalu kamar yadda suka yi ainihin wato je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na malami a tana iya magana da malami tana iya magana da ainihin dan sanda tana iya magana da alkali da duk wanda bukata ta kama ba tare da ta yi gwalangwaso ko wani abu ba sannan wannan lafazin na hujuru na da azwaju huma da hujuru huma zaka ga yazo da da kuma a ce annafaqati ala zawjaihima ana iya cewa haka a ce a ce zawjaihima ko ala zawjihima duk ya halasta amma larabcin alqur'ani shine mafi kyau kuma shi yazo da irin wannan jami'in kaman faqad sagat qulubukuma ba a ce qalba kuma ba lafazin qulub da jam'i sannan a ce kuma din ina fata mun fahimci wannan to sannan yana nuni zuwa ga falala kamar yadda shine asala bana kullu babin falalar yima iyali sadaka eh iyali ba su sadaka miji ko makamantansu akwai falala sosai fiye da gama garin sadaka akwai falalar sadarwa da zumunci ko kuma sadaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata kina da lada guda biyu wannan yana nuni zuwa ga kwadaitarwa game da yin sadaka ga makusanta da kuma kwaɗaitarwa zuwa ga sada zumunta eh sada zumunta don haka a kiyaye zumunta a sada ta Allah ubangiji ya samu dace qala akhbarana qala akhbarani ibrahim ibn yaqub qala haddathani umar ibn hafs ibn ghiyaf qala haddathana abi qala haddathana al-a'mash qala haddathani shaqiq an amr ibn al-harifi an zainaba imra'ati abdullahi فذكرته لإبراهيم فحدثني فذكرته لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة wannan isnadi ta hanyar Mala Ibrahim ibn Yaqub wato Al-Jawzani kenan al-Imam al-Hafiz Al-Jawzani wanda ya rasu ne a shekara ta 259 al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun fitar da hadisan shi shi kuma ya ce hadathani Umar ibn Hafs ibn Umar ibn Hafs alƙalin Kufa din nan wanda ya da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafan da Ibn Maja ya rasu a shekara ta 222 shi kuma ya riwaya daga Hafs ibn Ghiyas Hafs shi kuma yace daga babansa Amina Umar ibn Hafs ibn Ghiyas shi ne wancan Qadir Kufa shi kuma daga baban shi Hafs dan Ghiyas yace haddathana al-A'mash Suleiman ibn Mihran daga Shaqiq ibn Salama daga Amr ibn Harith daga matar Abdullahi ɗan Mas'udin Zainabu, ya ce, Fazakartuhu li Ibrahima, sai na ambaci wannan hadisi ga Ibrahim, mai wannan magana shi ne Amash, ba yana nufin bayan ya ruwaito daga malamai guda biyu Shaqiq da Abu Ubaida, sai kuma ya ambaci hadisin ga ainihin wato malaminsa Ibrahim, an Abi Ubaida, fazakartu li Ibrahim, فحدثني إبراهيم عن أبي أبيدة نعم بتم إبراهيم النخعي كان سيروي تومن دشيتان أبو أبيدة عن أمر بن الحارث عن زينب ainihin wato imrata ablai bi mislihi sawa'a ya an mutumin shi daidai wa daida irin wancan nan qalat tace kuntu fil masjidi fara'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata na je masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani fa qala yace tasaddaqna ku dinga sadaka walau min huliyyi kunna koda da kayan kwalliyan ku ne fa kanat zainabu tunfiqu ala abdullahi wa aitamin fi hajriha sai ta kasance tana ciyar da mijinta da wasu marayu waɗanda suke karkashin suke gidanta fa qalat li abdullah sai ta ce ma abdullahi ayujzi wa anni an unfiqa alayka wa ala aitamin fi hajri min as-sadaqa shin ko zai halasta na yi amfani da zakata ko sadakata ta mustahabbi na ciyar da kai kai da waɗannan marayu qala sai yace sali anti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki je ki tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni ba ga ladabin sahabbai an tambaye ka abu sai ka nuni zuwa ga wanda yafi ka sani shikenan fa talabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tace sai na tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa wajadtu imra'atan min al-ansari ala babihi tarar da wata mata ba ansariya ita ma a kofa tana jira wa hajatuha mithlu hajati tana da irin bukatata famarra alaina bilalun sai bilal ya wuce fa kulna muka ce sallana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayjizu anni an unfika ala zawji wa aitamin fi hajri ina sadaqa ko zai halasta ainihin wato na ciyar da mijina da wasu marayu da suke gidana daga duke sadaka fada khala fasa'alahu bilalu ya shiga ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala annabi ya ce man huma suwaye qala aka ce zainabu zainabu ce qala ayu zayanibi yace wace cikin zainabobin qala aka ce da shi imra'atu abdullahi mata abdullahi qala na'am yace kwarai kuwa ya halasta yakunu laha ajrani za ta samu lada biyu ajarul qarabati ladan kusanci wa ajarus sadaqati da kuma ladan ainihin wato abin nan sadaka din zainabu jami'in sa kamar da aka ji ana iya cewa zayanibu ko zainabat ana iya cewa asali zainab sunan wani wato dan ice ne wanda yake mai kanshi mai turare mai mai wanda ana magani da shi an ce da ingilishi ana ce mashi lilials l-i-l-i-a-l-e-s asali shine zainab eh kuma al, al, ana ana ana ana ana ana amfani da iccen duk da yake baya fitowa a nan kasashen mu sai da kasashen Asiya ko makamantansu wato malamai sun yi ijma'i kamar da Ibn Munzir yake faɗa cewa shi miji bai iya ba matar shi zakka saboda ciyarwanta a kan shi yake haka bai iya ba ɗan shi sai ɗan da yake yana zaman kan shi ba ɗan shi ne ta hanyar ciyarwa ba ɗan shi ne dai kawai yana ya riga ya sallame shi ko ya zama independent da haka ita mace wadatar mijinta shine wadatarta amma ita tana iya zama mai wadata mijinta ya zama talaka shi ta sai suka yi sabani a nan su abu yusufa da muhammad ibn hasan shebani da shafi'i da abu saurin da abu ubaidin duka suka halasta suka suka halasta babu laifi shi ma ashabu ya ce babu laifi idan babu abin da zai koma gare ta in ta bashi ba ce da gidan zai yi ba ko kuma ta sanya shi ya zama mata wani kariya daga dole mijin sai dai abin take so ma malikiya su saboda sadu dariya suka ce la tu'til mar'atu zawjaha min zakati maliha da malikiya da Abu Hanifa wannan ita ce maganar su suka ce saboda wannan zai kawo raini suka kafa hujja da asalin bima anfaqu min amwalihim amma dai wannan hadisin na Abdullah dan Muslim yana nuna halastin haka kai tsaye ya halasta za a iya bayarwa kuma yana nuna cewa shi namiji ko da talaka ne yana nan da shugabancin shi akan matarsa kula da masu dinnan bai ci gaba da zama haka kawai talaka wanda yake bayi da zuciya ba ya tashi daga baya ya kokari ya je ya kama kasuwanci ya yi ma dako tukunna a kasuwa har ya samu jarin kasuwanci kuma har ya zama shi ma ya wadatu daga abin da take yake hannunta Allah ya samu dace قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إبراهيم يعن ابن المهاجر عن إبراهيم عن ألقما عن عبد الله قال انطلقت انطلقت امرأة عبد الله daga alqasim ibnu zakariya ibnu yahya shi kuma yace ta hanyar ubaidullah ibnu musa zuwa ga isra'il wato ibnu yunusa ibnu abi saka sabi kenan daga ibrahim dan muhajir daga daga daga ibrahim daga alqama daga abdullahi dan mas'ud ya ce in talaka timra'atu abdullahi matata ni abdullahi ta ta ta tafi wa mar'atu abi mas'udin da wata mata ga abu mas'udin al-ansari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun kowace cikin su kullu wahidatin taktumu sahibataha amraha da suka isa ba wadda ta baiwa ɗayan labarin cewa ai ga abin da ya kawo ne su dai kawai kowa ta yi shiru dai tana ta jira fa'ata tal hujrata suka je ɗakin inda akan jira wato kaman waiturum da akan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala tali bilalin sai suka ce da bilalu ikki rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qul ya kai bilalu ka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qul ka ce masa imra'atani ga wasu mata guda biyu da ihdahuma faddu mali ɗayarsu tana da ragowar kuɗi wahiya hajriha wa fi hajriha banu akhillaha aitamun sannan a ɗakin ta akwai wasu ƴaƴan ɗan uwanta marayu faqalatul ukhra inna li fadla malin wa li zawjun khafifu dhatil yadi sai dai tace ai ni ma irin bukata ta kenan ina da miji wanda bai da wadata kuma akwai kuɗi a hannuna faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce lahuma kiflani waɗannan mata suna da rabo guda biyu alkiflu wato suna da nasibi guda biyu na lada idan sun taimaka wa mazajensu sun taimaka wa marayun da ke ƙarƙashinsu sun ba su sadaka sun musu alheri to za su samu ninkin lada saboda waɗancan illa guda biyu wato zumunci da kuma ita kanta sadaka ɗin. Da haka wannan hadisi abin da suke nunawa halaccin baiwa miji sadaka da kyauta da ƙara danƙon soyayya da ma zakka duk za a iya bashi kuma kar a mishi gori kar a nuna mashi aishi kenan kuma bai isa ya wani katabus ba da sauransu. Babu sawabin nafakati ala zauja. Babin da ke bayani akan ladan ciyar da mata aure in kana da mata aure ka ciyar da ita akwai lada kwarai da gaske akan shi kar mutum ya zauna kawai ya zama ba shi da bin nan ba shi da kokarin ciyarwa qala da ala akhbarani isa ibn muhammad isa ibn ahmad al asqalani qala akhbarani isa ibn ahmad al asqalani bi balkh qala hadathana baqiya qala hadathani bahir ibn sa'd an khalid ibn ma'dan an al miqdam ibn ma'adi karib قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة وانا حديث هنا cikin sayyid muslim afwan yana cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal akwai riwaya sayyid muslim ga tana a tafi a bayan wannan mala ya karbo shi ta hanyar Isa dan Ahmad al-Asqalani wanda ya rusu ne a shekara ta 268 yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Ibn Ma'da da Nasa'i yace bi balgh ya ba wannan hadisi a garin Balkh wanda a yanzu tana kasar Afghanistan ne wani gari ne kusa da babban birnin Afghanistan wato Kabul shi kuma yace kala yace hadathana baqiya da ibn al-Walid malam baki sa tawali ya ba mu hadisi wanda yana tadlisanci amma nan yace haddathani babu matsala kenan wane ne ba shi hadisin Bahir ibn Sa'ad yace malam Bahir dan Sa'ad ne ba na hadisi an Khalid ibn Ma'dan an al-Miqdami ibn Ma'adi Karib wani sahabi da ya zo na ƙasar Hims ya rasu a shekara ta tamanin da bakwai hadisin shi na cikin Bukhari da kuma al'arba'a banda Muslim. Kala ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, al-Niqdam, radiyallahu anhu ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ma at'amta nafsaka, fa huwa laka sadaka, wa ma at'amta zaujataka, fa huwa laka sadaka, duk abin da ka ciyar da kanka, to wannan sadaka ce gare ka, abin da ka ciyar da iyalinka, sadaka ce gare ka wa at'amta waladaka abinda ka ciyar da ƴaƴanka fa huwa laka sadaka shi ma sadaka ne gare ka wa at'amta khadimaka abinda ka ciyar da yaron gidanka ko almajirin gidanka ko mai aiki a gidanka fa huwa laka sadaka shi ma sadaka ce gare ka qala akhbarana isma'il ibn mas'ud qala haddathana bishr ibn mufaddal qala haddathana shu'ba an adi ibn thabit an abdullah ibn yazida an abi mas'ud عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على آله نفقة فهو يحتسبها وهو يحتسبها كتبت له صدقة تأنين إسماعيل ابن مسعود الجهدري كنن وند ممن نسائي كده كي رواية غريش كان أصحاب الكتب الستة يا رسول تنشيكا تدريبيو دا أربعين تقص shi kuma ya ce daga bishir bin mufaddal ibn lahik babban limamin nan cikin malamai abu isma'ila wanda shi kuma hadisan shi na cikin kutubu sita gaba daya ya rasu a shekara ta 187 qala dasana shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki babban malamin nan an adi ibn thabit daga adi ibn thabit adi rasuwarsa shekara ta 116 haka ne ko na 116 yana da hadisi a cikin al-kutub sita gaba ɗayan su an abdullahi ibn ibn yazid wato kakan kakan shi wancan ne ta hanyar mahaifiyarsa abdullahi ibn yazid al-khatami kenan jaddi ne ga adi ta hanyar mahaifiyarsa annabi mas'udin annabi nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace innal muslima lalle shi na mutum musulmi idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan in ya da ya ciyar da ainihin wato iyalansa duk wani ciyarwa da yi wa huwa yahtasibuha yana mai neman lada a wurin Allah ya gyara niyyar shi zama Allah yake nufata da aikinsa kutibat lahu sadaqa za a rubuta mishi wannan ciyarwa a matsayin sadaka wannan hadisi shine riwayar Muslim Imam Nawawi yana cewa abinda ake nufi da sadaka wato ciyarwa duk wani ciyarwa da zaka ciyar to yana da ladan sadaka in dai waɗannan ne zaka ce ita sabaha wato ya zama dan Allah yayi ba dan alfahari ko don wani neman abu ba da haka abinda aka ciyar ba tare da an faɗa ku cewa ana yi ne dan Allah ba to bai da wannan ladan sai wanda aka faɗa shine al-muhtasib ayi tisabu shine ya zama kana tuna Allah cewa Allah nake yiwa Allah nake neman lada a wurinsa eh shine abin da yake so ko da yaushe zama tunaninka yana tunawa wannan zai taimaka maka wajen gyara aikin ka da yin hoɓɓasa da yin ƙwazo saboda neman abin da ke wurin Allah na ainihin wato lada ina fata muna ganewa babu thawabin nafaqati allati yubtagha biha wajhu Allah ta'ala babun da ke bayani akan ladan da ke cikin ciyarwar da aka nufaci Allah subhanahu wa ta'ala da ita. Kala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim, kala akhbarana Abdurrazzaq an ma'amarin an zuhri an Amir ibn Sadin an abihi, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya Sa'ad, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujriyat ujirta alaiha hatta luqmata taj'alha fi fimra'atik. malam ya karɓo wannan riwaya daga Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanzali Ishaq ibn Rawiya kenan babban malamin nan wanda yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita in banda Ibn Majah qala akhbarana malam dan Rawiya yace akhbarana Abdurrazzaq ya'ni ibn al-Humam as-Sanani Abdurrazzaq as-Sanani daga babban malamin sa Ma'mar ibn Rashid as-Sanani an zuhri daga Muhammad ibn Shihab ibn Zuhri an Amir ibn Sa'd daga Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu an abihi wa rahimahullah wanda ya rasu ne a shekara tasa'in da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an abihi daga baban shi wato shi Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan wannan kisa nan ce mashahuriya ta Sa'adu da rashin lafiya har ya yanke tsammani daga rayuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gaishe shi yake cewa zan yi zan yi sadaka da dukiyata gaba daya zan yi kaza zan yi kaza sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi a'a ya Sa'adu innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallahi babu wani ciyarwa da za ka yi wanda kake neman hanya kake neman fuskar Allah ka nufaci Allah da shi illa ujirta alaiha face sai Allah ya baka lada a kai hatta luqmata taj'aluha fi fiyam ra'atika har loma da za ka ɗauka ka sanya a bakin matarka malamai suna mashi fassara ɗaya biyu ko dai zama zahirin ɗaukan loma ka sawa matarka saboda nuna soyayya ko don ba ta da lafiya ko don ainihin wani abu makamanci haka ko kuma ya zama kinaya akan cewa hatta abincin da kake ciyar da iyalanka wanda kaga kana ganin kamar ba wani abu bane to shi ma akwai lada wannan hadisi yana cikin Bukhari da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi Tirmidhi ma malamai sun yi sabani game da musamman fassara wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil af wasu suna ganin kamar mafiyan malamai suna ganin cewa sadaka ake nufi ta tsawuyi wasu kuma suna ganin al'afu shine ma abin nan fadlul mal abin da ya saura bayan ka gama asalin abin da ke kanka na wajabci da sauran limangun da malamai ainihin wato suka faɗi a nan. Malai sake cewa قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس كنا عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الفلاس البصري يرس شكرة 449 قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي قال عبد الرحمن مهدي يتي حدثنا سفيان to wannan Sufyanu ko ya zama dan Uyaina ko ya zama As-Sauri abinda ya rikita na anan saboda Sufyan ibn Sa'id al-Sauri yana da hadisi daga Abdurrahman Abdurrahman dan Mahdi na hadisi daga Sufyan Sauri amma ba a cikin sunan Nasa'i ba na sunan Nasa'i Sufyan dan Uyaina ne kuma wannan gashi wannan isnadin yadda yake haka Abdurrahman zuwa ga Sufyan kuma yana cikin Bukhari wallahu alam ɗaya dai cikin su ne an Sa'd ibn Ibrahima daga Sa'd dan Ibrahim wanda ya rasa shekara ta 125 an Amir ibn Sa'd wanda kawu ne ga wancan Amir ibn Sa'd domin mahaifiyar Sa'ad ibn Ibrahim ita ce Ummu Kulsum bint Sa'ad ibn Abi Waqqas wato ‘yar uwar shi Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas kin da daga khalin sa ne malamin nasa ana bihi qala qala nabi sallallahu alaihi wasallama nabi yace innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqatun hatta luqmata tarfa'uha ila fi timra'atika irin da wacce riwaya ce lalle duk abin da kake ciyarwa sadaka ce akwai lada har hatta loma da zaka ba matarka ta ci wannan shi ma yana cikin Bukhari yana cikin sunan ta Imam Abu Dawud wancan yana cikin Bukhari da Muslim wannan hadisi tana da falalar ciyar da iyali da kula da su da ba su ainihin kulawa wajen ciyarwa bab idza lam yajid ar-rajulu ma yunfiqu ala imra'atihi hal yukhayyaru imra'ata yukhayyaru imra'ata babin da ke bayani akan idan mutum ya rasa abin da zai ci da iyalinsa rayuwa ta masa kunci ya shiga cikin ainihin kamfa talauci ya mishi sassaka ya rasa yadda zai ko zai ba matar shi zaɓi cewa ta ci gaba da zaman aure ko ta zaɓa ko zaman aure ko tafiya me zai yi قال أخبرنا سليمان ابن عبيد ابن أمر كتبنا كتبنا عنه بالبصرة يتي مالا سليمان دان عبيد الله دان أمر بن الغيلاني كنن ابن أيوب أبو أيوب الغيلاني wanda Muslim ya fitar da hadisinsa haka nan ma al'imamu shi na sa'i kamar da yake a nan ya rasu a shekara ta ɗari biyu da arba'in da shida. Ya ce, Katabna an hubil basara. Mun rubuta wannan hadisai daga gun wannan malami namu malam Suleiman ɗan Ubaidullah a garin Basra na ƙasar Iraki. Kala ya ce, haddafana Abu Amirin, malam Abu Amir Abdulmalik bin Amr bin Qaisin al-Qa'adi kenan. wanda wanda yake da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya qala shi kuma yace haddathana zakariya ibn ishaq al-makki an abi zubair daga abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus an jabir ibn abdullah daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sahabi jabir dan abdullah dan haram radiyallahu anhu ma qala yace aqbala abubakar yasta'dhinu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sayyidina bakar yazo yana neman izini zai shiga cikin gida wurin annabi sallallahu alaihi wasallama wannasu bi babihi julusun mutane suna zazzaune falam yi udallah sai aka ce a'a za a baka izini wata kunna saurara thumma aqbala umaru sai ga sayyidina umar fasta'zana shi ma ya nemi izini falam yi udallah shi ma ba ba shi izini ba fajalasa sai ne muriya zauna thumma adinan da abi bakrin wa umara sannan daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko da sako cewa waɗannan mutane guda biyu abubakar da umar su shiga fadakhala sai suka shiga wan nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan Nabi Alaihi Wasallam yana zaune wa haulahu nisa'uhu ga matan shi sun kewaye shi wa huwa sakitun yayi shiru wajimun yana cikin alamar damuwa da bakin ciki. Qala Umaru sai Umar yace la ukalliman Nabi sallallahu alaihi wasallam yace a zuciyarsa zan yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'allahu an yadda haka in nayi sa'a yayi dariya ya saki fuska. Qala Umaru Umar yace ya Rasulullah ya manzon Allah law ra'aita ibnata Zaidin wallahi da kaga yadda muka yi da gidan Zaidu imra'ata Umar mata Umar kenan sa'alat nin nafaqata anifan wai tana tambaya na kudin cefa ne kudin kaza da kaza da kaza yace fa waja'atu unuqaha sai na kai mata duka a wuyanta fa dahikan nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yayi tantsire dariya hatta badat nawajizuhu har sai da fiƙoƙinsa suka bayyana qala yace hunna hauli kama tara yas'alna nin nafaqa yace to Umar kadiji ga sanan su ma irin wannan tambayar suke mu irin tambayar da aka maka a gida duk dai abu ne iri daya yace fa kama Abubakar ila Aisha li yadriba sai na Bakar sai ya fusata ya miƙe zuwa ga Aisha Aisha zai daddake ta wa kama Umaru ila Hafsa shi ma Umar ya miƙe zuwa ga Hafsa kilahuma yaqulu kowanne yana cewa tasalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walaysa indahu ashi ba ku da mutunci matan nan abin da kuka sa annabi sallallahu alaihi wasallam bayi da shi kun san ba kuɗi ne da shi ba kun matsa mai da tambaya da bani bani fana hahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce musu a'a ku kyale su ku taba su fa qulna nisa'uhu su ko matan suka ce wallahi la nas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'da hadha majlisi ma laysa indahu daga yau insha Allah ba za mu sake tambayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da bayi da shi ba mun tuba mun ba Allah fa anzalallahu ta'ala al-khiyara sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya da ta bada zabi fa bada abi Aisha fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ainihin tattaunawa da Aisha radiyallahu anha yace mata inni uridu an azkura laki shay'an ki Aisha ina so in ga miki wata magana muhimmiya la uhibbu an taj'ali fihi an ta'ajali fihi hatta tasta'miri abawayki amma ba na so ki gaggawa sai kin tattauna da iyayenki kin nemi shawara muhimmancin shawara da tawa kala ta ce wa ma huwa ya rasulullah ta ce ya manzo Allah me yi abin da kake so ka tambaye ni ka gaya mini fatala alaiha sai ya karanta mata fadan Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا النبي صلى الله عليه وسلم ya karanta wa Aisha wannan aya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntunna turidnal hayatar duniya wa zinata, ya nisa annabi, ya ku matan manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama, in kuntunna idan kun kasance turidnal laha, ya nisa annabi, in kuntunna turidna menene wa? Turidna hayatar duniya ko? In kuntunna turidna alhayata dunya idan kun kasance kuna son a rayuwar duniya ne wa zinataha da kyalekyalanta fata'alaina to ku zo nan umatti kunna a ba ku mutu'atut talaqi wa usarrih kunna sarahan jamila sannan kuma a sake ku saki mai mutuntawa wa in kuntuna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah adala lil muhsinati min kunna ajran azima amma idan Allah kuke nufi da ranar lahira to Allah ya tanada muku lada mai girma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu wannan ainihin karatu, ya karanta wa Aisha wannan karatu, sai ta ce take cewa a cikin sutul azabi kenan ko sai ta ce afika astamiru abawayya ha ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu akan ka ne akan in zabe ka in ki duniya in zabe ka in ki saki har sai nayi shawara da iyaye na bana bukatar shawara kai nake so ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ji dadin wannan kalma tace bal akhtarullah wa rasulahu waddar al-akhira na zaɓi Allah na zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na zaɓi lahira wa as'aluka amma ina roƙonka don Allah ka sai da mata suke baraki baraki je da mata kuke abubuwan ku Allah tazkura limra'atin min nisa'ika maghfartu amma don Allah kaman wannan alfarma in ka je tattaunawa da sauran matanka don Allah kar ka sake ka gaya wata cewa ni ga abin da na zaɓa ban so wata ta je ta koyi da ni ta zaɓa tana fatan in ba su san abin da ta zaɓa ba wata ta zaɓi wani abu can daban wataƙila ta zama ita kaɗai ko mun gane kuma kamar haka sai dai aifa mata sirrin ta sai annabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a a inna allaha lam yab'athni mu'annifan Allah bai aiko ni mai kora mutane daga rahama ba walakin mu'alliman wa mubashshira ya aiko ni mai karantar da alkhairi ne kuma mai mutane bishara da alkhairi la tas'aluni imra'atun minhunna amma amma khasarti illa akhbatha ni dai bazan gaya wa kowa ba amma duk tambaye ni to zan gaya mata abin da kika zaba bazan boye ba saboda san irin alherin da kika zaba ita ma ta zaba wannan hadisi yana cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal kaga yazo da bayani akan baiwa mace zabi idan halin miji ya kasance ainihin wato babu wadata a ciki ana iya bata zabi na ainihin wato saki ko zama da Allah ya ce fata alaina umatti'ukunna wato a ba ku muta'atut talaq wa usarrihkunna a kuma sake ku sarahan jamila saki mai kyau wanda babu cutarwa amma in kun kun fi son Allah da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da lahira idan kun fi son wannan to ku sani Allah ya tanadan ma wadda ta kyauta daga cikin ku lada mai girma sai wadda ta kyauta ta zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ta yi hakuri da shi to da suka zabi wannan shi ne Allah ya musu falala da cewa layihin lukan nisa umin ba'ad bai halatta ka ainihin wato canza mata daga yanzu ka ci gaba da riƙe su kar ka canza su قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رمزه رزما امين رزما كو قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تقول تقول المرأة إما أن تنفق علي أو تطلقني ويقول الابن إلى من تكلني ويقول العبد أنفق علي واستعملني قيل يا أبا هريرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيسي وتريكم من كيسي wannan riwaya daga malam Muhammad dan Abdulaziz dan Abi Rizma Abu Rizma ana cewa sunan shi Ghazwan al-Yashkuri maulahu Malam Muhammad dan Abdulaziz yana da hadisi a cikin Bukhari da Al-Kutub al-Arba'a. Shi kuma yace daga Hafs ibn Ghiyath, Hafsu daga Malam A'mash Sulaiman bin Mihrab daga Abu Salim Samman daga Malam Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wannan hadisi yana cikin Bukhari da ainihin wato ya ruwaito shi. yace Annabi ya ce khairu sadaqati ma kana an dhahri ghina mafi falalar sadaka mafi alkhairin sadaka shine wanda aka bayar bayan wadata ka wadata sai ka bayar karka shiga karka yi kyautar shiga da kai kuka walidul uliya hannun da ke sama khairun min yadi sufula ya fi wanda ke kasa wato hannun bayarwa ya fi alkhairi fi da hannun karba ko hannun kamewa ba a zuwa a karba ya fi hannun miƙawa a karba wabda abi man ta'ulu annabi ya ce in za ka bayar ka fara da waɗanda ke ƙarƙashinka ‘ya'ya da mata da ainihin waɗanda suke ƙarƙashinka ta ƙulul mar'atu ya ce suka ji mace tana cewa in ma an tumfika alayya au ta tsallika ko dai ka bani ciyarwa ta ko ka sake ni wa ya ƙulul ibnu ɗama ka ji yana cewa ila man ta kiluni zuwa ga wa za ka banni wa ya ƙulul abdu bawa ma ya ce an fika alayya ranka daɗe ka ci ka bani nafakata wasta amilni ka sa na aiki kila sai aka ce ya aba huraira Allah shi gafarta mala hadha an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kulu ya kun da kake fada daga annabi ne kuwa qala la yace a a hadha min kisi wannan daga in aka karanta daga min kisi da kasra ga kafin sai da ma'ai min istinbati ni ne nayi istinbati nayi ƙara taliki an ko kace hadha min kaisi kamar da usaili ya ruwaita shi riwayan sai zama ai min fitnati daga zurfin tunanina ne to al-imamu sanani yana cewa anan abu rara da yace a'a ba wai yana nufin a'a da gaske bane a'a yana musu irin iskili ne yana mai musu da abin nan ne irin abin da za a ce ce kai baka san ba'a ba kamar yace a'a ba ba a'a kaza ne annabi ne ga wace a'a ba shi ya ga mun ba wato irin kana nufin ni ma annabi kariya kenan shi sai wato kaman tahakkum kenan Uh, ko kuma ishara zuwa ga cewa wannan jakata shi da wato bargona shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi ya mushi addu'a ya dauka ya rufa daga nan baya manta komai to a, a, a batun ciyarwa lokacin malamai uh, sun tafi akan cewa idan miji baya iya ciyar da mace tana da yancin ta nemi saki kuma alkali ya bata saki amma malaman kasar kufa wato hanafiya su ne suke cewa yalzamu hassabaru wajibi ne ta yi haƙuri shi kuma ana bin shi bashi don da ya samu ya biya ta wannan shi ne abin da su suka faɗi zance ne mai tsayi da malamai suka dinga yi a kai akan wannan matsala akwai zance mai yawa cewa idan ainihin wato miji ya kasa ciyar da matarsa to ya za a yi shin za a raba auren ne nan take shi al-mu'sir a raba auren nan take da matar ko kuwa Imam Malik da Laifu da Auza'i da Shafi'i sune lokacin malamai suka ce idan ya kasa ciyarwa fa lizawjatil khiyar baina an tuqima alayhi ko da ta ta zauna aka ci da kanta iyayenta su taimaka mata ko ta sana'a a irin wannan kuma sai zama wala yakunu laha shay'un fi zimmati aslan kuma ba ta bin shi bashin ciyarwa wa baina an tatluba al-firata ko kuma ta nemi rabuwa sai alƙali ya raba su cikin sahabbai ma wanda ce fatawan sayyidina Umar da Aliyu da Abu Huraira da kuma malam sayyid dan Musaib a cikin tabi'ai wasu malamai kuma kamar su malaman kufa din su dinnan su Imam Abu Hanifa su Sauri da kuma Ata da Imam Buhari suka ce a ai za a ɗauki faɗin Allah ne wayin kana zuwa usratin fa naziratun ila maisara sai ta jira Allah ya bashi wadata ya samu ya ci da ita sannan kuma in ya samu to duk abin da ta yi na ciyarwa na da to tana bin shi bashi tattaunawa ce dai mai tsayi amma dai al'amarin yana komawa ga ita matar in ta ga za ta iya tana iya ta zauna in ba ta iya ba kuma ko ta shawara da iyayenta to nan kuma dai duk abin da hali Allah shi kyauta قال أخبرني إمران بن بكار الكلائي kenan. wanda nasai kada ke da hadisin sa qala dasna rabi'u bin rawhin mutum hims imam abu dawud da nasai su da hadisin sa qala yace haddathana mughirah ibn abdurrahman ibn al-harith al-makhdumi kenan wanda ya rasu kata 86 shi kuma yace haddathana muhammad ibn ajlan ibn ajlan an zaid ibn aslam an abi salih ya an samman an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla hannun sama ya fi hannun ƙasa wabda liman ta'ulu ka fara da wanda kake ciyarwa qala zaidun zaid dan aslam yace fasu ila abu huraira sai aka tambaya abu huraira man ta'ulu ya abu huraira wane ne wanda suke kasanka qala yace imra'atuk matarka ta aure taqulu tana cewa anfiq alayya aw talliqni ka ciyar da ni ko ka sake ni wa abduk da bawanka ya kulu yana ce maka at'imni wasta'milni ka bani abinci ka sani aiki wa bunuka da danka ya kulu ila man tadharuni ya zaka banni wa zai ci da ni da shi da ba ko shi ake ci da da ba ana ci da da ne kankani da kuma babba marashin shi amma idan da yana da wadata to ba dole bane ubansa ya ciyar da shi a a ba dole bane akan shi ubansa ya ci da shi idan yana da tashi wadata ko kuma ya riga ya girma قال أخبرنا محمد ابن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا إيرم وتشي رواية شي وانا تشي رواية إمام محمد بن حنبل يتشي خير الصدقة ما كان منها عن ظهر الغنى وفي الهير صدقة شين ود أكي بعد صدقة باين أن وداتا واليد العليا خير من اليد السفلى هنن سما يافنك أسا wabda bi man taqu ta'ul ka fara don naka ke cewa faqila ya man a'ul ya rasulullah suwaye nake cewa qala yace imra'atuk mimman ta'ulu ma takka tana cikin wanda kake cewa taqulu za ta ce maka at'imni wa illa fariqni ko ka ci da ni ko ka sake ni khadimuk da bawanka ya kulu at'imni wasta'milni ka ciyar da ni ka bani aiki wa waladak da ɗanka ya kulu ya ce ila man tatrukuni tana ganin bari mu saurara a nan saboda kullum lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah